الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا رانا الصبر hudu ga watan rabi'un al'awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da bakwai ga watan tara shekara 2024 miladiyar haihuwar annabi isa alaihi salam yau za mu ci gaba da karatu akan abin da ya shafi ulumul Qur'an daga littafin al-fara'idul jalila wallafar babban malami al'allama al-ustaz abdullahi ibn fodway rahimahullahu ta'ala a wannan darasi shine darasi na shida za mu tashi shafi na 68 hawaye dai muna nan cikin wato babe na biyu za mu tashi a sabon fasili kan baiti na 80 kenan da bala ya ce faslun fi bayani halƙira atul ƙur'ani afdalu min zikira awul akas من ذكرنا قراءة القرآن أفضل أو يفصل في الأزمان وفي اجتماعنا بصوت واحد عليها خمسة أقوال الرد يجوز يستهب كره مسجلا يهرم جاز للقليل في الخلا تجوز أو تكره في القبور وكم بها في الموت من مأصور وقد أجازوا هبة الأجور لها بدون البيع للمقبول تكره في المشهور في الأسواق كذاك في الحمام والزقاق وبالطريق جائز لمن مشى من قرية لقرية لما اختشى من سمع الأذان قارئا حكى ثم يعود مكملا ما ترك فصل تواتر الحروف والحركات متفق عليه لكن ياتي خلافهم في هيئة الأداء وما به تخالف القراء والسبع باتفاقهم تواترت وهو الصحيح في ثلاث ألحقت الشيخ عبد الله يقول ولساب فصلي wanda ya kunshi bayani akan abin da ya shafi alƙira'atul ƙur'ani afdalu min zikiri aw al'akas shin mutum ya shagaltu da karatun alƙur'ani da tilawa ƙur'ani wannan shi yafi falala ko ku shagaltuwa da zikirin Allah. Wannan matsala ce da malamai suka yi maganganu kusan wato maganganu guda uku. Akwai malaman da suka ce musulmi ya shagaltu da tilawa alkur'ani to wannan ya fi falala. Saboda duba da matsayi da kima ta shi alkur'ani ɗin. wasu kuma suka ce a'a shagaltuwa da zikiri ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mutu ya shagaltu da karanta karanta alƙur'ani inda ba inda shari'a ta ce karanta ƙur'ani ba wasu kuma suka ce wanda shi ne zance wanda ya fi inganci shi ne raji suka ce a tafsili za a yi akwai inda ka karanta alkur'ani shi aka fi da so kuma shi ya fi falala akwai inda kuma ka yi zikiri to ya fi ka karanta alkur'ani a wannan saboda haka akan kalli yanayi da kuma hali za mu ga cewa akwai wuraren da shari'a zikiri ta ce ka yi to a waɗannan wurare yin zikirin ya fi karanta alkur'ani za mu ga wasu wurare ma akwai wuraren da ma ai haramun ne ka karanta alkur'ani gaba a cikin ruku ko a cikin sujuda ko a zaman tafiya wannan an hana musulmi ya karanta alkur'ani to kaga nan zikirin da aka zo da shi aka koya maka to shi za ka yi ka dace da sunna kuma ka samu lada haka idan aka sallame sallah asuba to akan so mutum ya zauna ya ta ambaton Allah har sai rana ta fito kamar yadda ya inganta hadisin wannan jabir ibn samra fi sahihi muslim cewa annabin yakan yi haka da ya sallabi sallah asuba yakan zauna ya ta ambaton Allah sai rana ta fito to kaga wannan ya tabbata haka kuma an samu daga wasu sahabbai su ma suna yin haka kamar yadda ibn abi shayba ya kawo cikin al-musannaf to a wannan yanayi ka yi zikiri ya fi ka zauna kana tilawan ƙura'ani ya fi falala a wannan saboda ga abin da ya tabbata daga annabi to haka sauran wurare da aka ruwaito cewa annabi yana zikirin ko yana tasbihi da sauransu to amma in ba irin waɗannan wurare ba sauran wurare kuma ka karanta alkur'ani shi yafi kamar lokacin da misali shari'a bata ce ga abin da za ka yi ba kawai dai kaga baka da wani aiki baka shagaltu da wani abu ba kuma kana son ka aiwatar da wata ibada to a wannan yanayi ka ɗauki alkur'ani kana tilawa shi ya fi falala to wannan shi ne ya fi wato inganci to waɗannan maganganun guda uku su ne mala ya dunkule a wannan baiti ƙwaya ɗaya Mala ya ce afdalu ya yi can gaba shi ne mubtada. Afdalu abin da ya fi falala ƙira'atul ƙur'ani shi ne karanta alƙur'ani ko kuma ka ce ƙira'atul ƙur'ani shi ne mubtada afdalu sai ya zama khabar ɗinsa. Karanta alƙur'ani shi ya fi falala min zikirina daga zikirinmu da za mu yi mu ambaci Allah wannan a faɗan wasu malamai kenan. wasu kuma suka akasa haka shine abin da ya ishara da can cewa awil akas ko kuma saɓanin ita wannan magana ɗin kenan suna ganin cewa zikiruna afdalu min qira'atil qur'an a'a an baton mu ga Allah to yafi falala saboda karanta alqur'ani aw yufsalu ƙauli na uku wasu kuma suka ce a tafsili za a yi shine bayanin da muka yi su fil azamani a cikin lokuta a kalli yanayi da lokuta ya danganta daga lokaci wane lokaci kake ciki wani yanayi kuma kake ciki to akan kalli zarfin zaman da kuma zarfin makan to wannan shine shine ya fi falala Eh, inda aka ce ma ka yi ga zikirin da za ka yi to a nan yin zikirin shi ya fi shi ne ma abin da zai datar da kai zuwa ga sunna inda kuma aka ce ka karanta alkur'ani to shi ma karanta alkur'ani shi ya fi inda kuma ba a ce ma ka yi ko ɗaya ba to a nan kuma sai ka zaɓi tilawa alkur'ani ɗin shi ne ya fi falala to wannan ana magana ne ga wanda shi ya iya karanta ƙur'ani shi ake magana Eh, wanda bai iya karanta alƙur'ani ba to shi kan kaga ya yi zikiri shi ya fi in ya iya zikirin eh na ana magana wanda yana iya karanta ƙur'ani bisa ga bayanan da suka gabata tare da tajwidi da ƙa'idodi da sauransu to shi ake magana a kai ba ana maganar wanda yake ainihin bai iya karatun ba ila yanzu yake koyo to in ba koyon nasa a babin don ya samu ya goge ba ne to in wannan ne kuma to karanta alkur'ani shi ya fi falala gare shi sai zance na biyu ko matsala ta biyu wa fi ijtima'ina bi sautin wahidi alaiha khamsatu aqwalir ridi haka an samu sabani fi ijtima'ina akan haduwan mu da yawa mu haɗu mu biyu ko mu uku ko mu hudu adadi dai mai yawa muna karanta alqur'ani bi sautin wahidi muna ɗauka tare muna ajewa tare to alaiha ita wannan sifa ɗin haɗin yana komawa zuwa ga ita wannan sifa ɗin wannan hai'a ɗin ta haɗuwar mutane da yawa ko kuma ƙurra'u da yawa su dinga karanta alkur'ani suna ɗauka tare suna madda tare suna wakafi tare komai suna yi tare to hamsatu a ƙawalin wannan matsala tana da zantuka guda biyar aga ita ma kenan akwai saɓani eh akwai saɓani to saɓanin ne zai kawo ga sunan mala ce ridi to ridi yana iya ɗauka cikin baiti ne eh an gane ko sai ya zamo daga warada ne warada ila kaza ya gangaro zuwa kaza to idan za a yi umarni da shi sai a ce ridi ko kuma ya zamo daga to duk dai abin ɗaya ne to sai zama ma'anarsa kawai ka gangaro domin ka samu sauraron waɗannan zantuka ɗin guda hudu wanda zan kawo maka su daga na ɗaya na biyu na uku har zuwa na biyar wato ka gangaro ka zo ma'ana ka gangaro da tunaninka da hankalinka shi ne abin da ake nufi kuma zai iya ɗauka cewa a'a fi'ilu amrin ne wato ba tatmimul baiti ba ne ba cikon baiti ba ne shi hamsatu a ƙawalin shi ne maf'ulun bihi na shi muƙaddam to anan sai ya zamo alaiha hamsata a ƙawalin ridi ai ridi hamsata a kawalin wato ka zo ka tara hankalinka ka bujiro domin ka saurari wa'annan zantuka guda biyar da za a ambata zance na farko sai ce ya juzu wasu malamai sun ce ya halatta ku haɗu ku dinga karanta alkur'ani bi sautin wahidi yustahabbu wasu kuma suka ce musahabbi ne eh wai musahabbi ne ma ba ma ya juzu ba shi ya juzu mubahi kenan an halatta mana in kun yi ita sifa din ba za ta ba ku wani falala ko lada ba haka kuma ba za a ba ku wani zunubi ba to shi ne ya juzu daga almubah kenan ana nufin almubah an halatta yin haka yustahabbu kuma sai ya zama a'a wai kuna da ma wata falala ta musamman da za ku samu talada to shine yace kurhun ba kuriha ba in an ce kuriha sai baitin ya kalle eh baitin zai kare kurhun musjala kurhun musjala yajuzu yustahabbu kurhun musjala ba ma an ce kuriha baitin zai kare yadda suka rubuta kurhun wasu malamai suka ce a'a makaruhi ne makaruhi ne ku haɗu kuna karanta alkur'ani da sauti ɗaya ku tashi a farkon aya tare ko aje ƙarshen aya tare malamai suka ce wannan makaruhi ne kuma wannan shine ra'ayin al'imamu malik kamar yadda malam mai risala ya kawo a littafinsa annawadir wa ziyadat da kuma littafin al'utubiya to sun nakalto cewa al'imamu malik shi yana karhanta haka wasu haɗu suna karanta alkur'ani da sauti ɗaya ko kuma suna wani zikiri ko da ma ba alkur'ani ba ne to a wurinsa makaruhi ne musjala kuma karhancin mutulak ba tare da wani kaidi ba shi haka kawai ya karhanta ma'ana kuna da yawa sosai ko ba ku da yawa sosai a keɓance kuke can wani bagire ba ku kusa ga jama'a ko kuna cikin jama'a ne ko kuna kusa da wasu jama'a ne to shi dai kawai ya riga ya karhanta haka mutulakan shi ne ma'anan musujana ma'ana bai sa wani kaidi ba kamar da za mu ji wasu malamai su sun kawo kaidi yuhuram wasu ma sun ce haramun ne bai halatta ba kowa ya je ya nashi tilawa an gane ko su suka ce haramun ne suka ce wato ba a cika samun hushu'i a cikin haka ba kuma babu ladabi game da zancen Allah eh da abinda Allah ladabi misali in kun zo ku biyar ko ku goma ko ku ɗari kuna son ku yi magana da babban mutum kaga ai za ku wakilta wani ne sai a madadin ku ba cewa za a yi kowa ya yi magana ba sai magana ta ku haɗu a lokaci ɗaya ku gaya masa a haka ya ba ladabi to me yasa shi alkur'ani za a yi masa haka ba ma annabi ya hana ma kai ka karanta alkur'ani wannan na kusa da kai shi ma ya karanta ba ka bayyana sauti shi ma ya bayyana cewa kada sashen ku yana bayyana ƙur'ani wa sashe to bale da a ce kuma ku zo kuna yi da sauti ɗaya ku ɗauka tare kuna ajiyewa tare to wannan in dai ana yi ne don a samu lada bai halatta ba amma in don wata hanya ta aka bi kila ana ganin tafi sauƙi don a koyar da wani to wannan babu komai amma in kuna son ku yi ne don ku samu wata lada ko wata falala to suka ce bai halatta ba to jaza lil qalili fil khala su waɗancan da suka ce ya juzu wato masu ra'ayi na farko suka ce hakan ya halatta lil qalili amma sai suka sa ƙaidi suka ce ga jama'a wadda ba ta da yawa in yawan ku bai yawa ba sosai to ba komai ƙaidi na biyu fil khala kuma ya zamo a killace kuke kun killace kanku a wani wuri inda ba a ganin ku ba a jin ku eh to su waɗancan da suka ce halacci ne kaga ba ba ɗaya cewa suka yi halatta ba ne kawai sai suka yi shuru a sun sa ƙaidi na farko kada adadin naku ya yi yawa sosai an gane na biyu kuma ya zama kun killace kanku ne ko a cikin wani gida ko a wani ɗaki ba kwa kusa ga mutane sautin ku baya kusa ga sautin mutane wasu ba sa jin naku kuma ba kwa jin nasu amma ku zauna bakin titi eh kuna yi to kaga su a wurinsu to haramun ne saboda an karya kaidin da suka sa to sai matsala ta gaba ta uku kenan a cikin wannan faslin ya ce ta juzo autukurahu fil ƙuburi wa kan biha fil mauti min ma'asuri mala ya ce ta juzo hakanan yana halatta karanta alkur'ani autukurahu wasu sun ce a an karhanta fil ƙuburi wato ga matattu idan mutum ya mutu a kamin a binne shi wasu kuma za ka ga sai sun binne shi an sa shi a kabari sai a zo ana karanta masa wasu ayoyi ko wasu surori kusa ga kunninsa to ita ma wannan matsala shi ne ya ce wasu sun ce ya halatta wasu kuma suka ce a'a makaruhi ne kamar shi al'imamu malik shi yana cikin waɗanda suka ce makaruhi ne su kuma suka ce ya halatta sun dogara ne ga wasu maganganu da aka jingida zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa musamman suratu yasin cewa ya ana so in mutum ya mutu a karanta masa suratu yasin saboda za ta taimaka masa wajen ya samu sauki da ni'ima a cikin kabari to amma wannan duk bai tabbata ba hadisai ne waɗanda kakaf ɗinsu ba su inganta ba to shi yasa shi al'imamu malik da ya ce an karhanta to wannan yana daga cikin dalili saboda in asali ko kuma hadisi bai tabbata ba to ba a ciro hukunci daga cikinsa a ce kuma a yi aiki da shi a ƙa'ida ta ilimi ba cewa a yi tun da babu sahihi to bari mu lallaba da ra'ifi ba a yin hakan a ƙa'ida ta karatu saboda ita shari'a ayyukanta tauƙifiyya ne ma'anar tauƙifiyya sai an ce ma ga yadda za ka yi sai an karantar da kai in nasi bai zo shi kenan sai a bari ba matsala to shi ne ma ce wa kam zai yawa biha ga ita wannan sifa ɗin na karanta alkur'ani ga matattu min ma'asurin an naƙalto hadisai da yawa filmauta cewa a karanta su ga wanda mutuwa ta sama amma kuma duk ba su tabbata ba shi a shaushawi ya kawo mafi yawa daga cikinsu a cikin littafinsa alfawa'idul jamila amma duk ba su inganta ba to shi ne mala yake ishara zuwa ga zuwa ga hakan eh to kaga tunda basu tabbata ba ba a yi eh shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ba ga sahabbai duk da gawarsa sai da kaga ta yi kwanaki kamin ma abin ne ta amma ba a ga su su abubakar da umar da sauran sahabbai sun zo suna karanta alkur'ani wurin ba taɓa samun wannan ba haka su masu haban ba ga suna wa sashen su haka ba an gani? eh to wannan kenan to su kuma yan bid'a dama su a dama su ba su sama kansu ka'ida cewa wai sai abu ya tabbata za su yi aiki da shi su kawai da zaran sun buɗe littafi suka ga an rubuta abu to shi kenan wai ya zama hujja saboda haka za a je a aikata shi yasa za ku ga suna yin haka a wasu wuraren ma za ka gama wani sai an yi mai khatama ƙur'ani a kan gawarsa sannan a je a binne shi bayan an binne shi ɗin kuma a bi ƙabarinsa da wasu surori kuma da sunan cewa wai wannan karatun zai fanshe shi kaga tun nan kenan an munana masa zuci an san kenan ba mutumin kirki ba ne shi yasa ake nema a fasar da shi to haka su suka ta kirkiro abubuwa suka kirkiro su fida'u da sauransu ma'anar fida'u shine ka mutu kana cikin wani yanayi na matsatsi da wahala to bari a yi maka wasu addu'o'i da wasu karance-karance domin a kwato ka daga wannan bala'i to su matsalar su kenan so da haka yana daga cikin sifa ta ɗan bid'a shine kawai da kaga abu baka tsayawa ka bincika ya tabbata ko bai tabbata ba kai ka je ka yi aiki ko ka je kana yada a cikin al'umma sifa ce ta yan bid'a su suka kawo wannan cewa wai in dai an samu abu ko da bai tabbata ba to in dai ba an samu wanda ya tabbata ya ci karo da shi ba wai sai a lallaba da wannan da bai tabbata ba ba a lallaba ya aiki da shi eh to sifofi ne da na daɗinsu kuma da na yanzu don haka suke wannan sauka ne daga ƙa'ida ta ilimi eh ba ƙa'ida ce ta karatu ba wa qad ajazu hibatal ujuri sannan haƙiƙa wasu malamai sun halatta cewa hibatal ujuri ana iya yin kyautar ladaddaki jam'u ajar laha ga ita gawa eh ba laifi misali ka yi kyautar ladanka da kake tsammanin Allah zai baka akan hatama da kai ta alkur'ani ko karanta wasu ayoyi ko surori sai ka ce to wannan ladat in har Allah ya amshi abu to ka bayar da kyautar shi zuwa ga wani naka to malamai sun ce wannan ba komai dama ana kyautar lada ai eh amma sharadi ya zama abin nan ba wajibi bane ya zama abu ne na taɗauyi na nafila to ba laifi ka yi kyautansa ka yi kyautan ladansa in har Allah ya karba don ba dole ne zan Allah ya amsa ba zuwa ga mahaifinka ko ɗanka ko abokinka ko wani ɗan uwa naka wannan ba komai amma kar abin ya zama wajibi misali baka cewa sallar juma'a da na yi jiya ladanta na ba mahaifina an gani ana kyauta da abin da yake na fila ne ai eh, ba a kyautan ladan abin da yake wajibi eh, to wannan kusan malamai hatta na sunna ma sun tabbatar da wannan cewa bai da komai eh, tunda mallakin kanka ne naka ne ko ba haka ba to kaga dan kai kyauta babu wani abu wataƙila kana ganin kila ladar ta yi ma yawa eh gaga in ba ta yi ma yawa ba ko kana ganin cewa ayyukan naka na da yawa kaga ai ba zancen kuma kyautar lada ai in ma hasson kake ka amfane shi to kai masa addu'a mana saboda addu'a ta fi ladan da za ka bashi don babu abin da gawa ko mamaci ya fi bukata saboda addu'a babu duk abin da za ka yi masa to bayan addu'a yake shi ne abu mafi sauƙi mafi ƙanƙanta kuma shi muka fi renawa addu'a tana da mahimmanci sosai saboda ka ce ka yi mai saraka jariya ko ka yi masa wani abu shi ba abu ne wanda ake so amma dai ka dinga yi masa addu'a lokaci bayan lokaci to wannan shi ya fi abin da yake bukata saboda matsalar saraka jariya da za ka yi ba lalle ba ne zan Allah ya amsa kaga in bai amsa ba to kaga ba za ta zama jariya ba sai dai ta zama batila amma addu'a in Allah bai anshi ta yau ba to zai yi anshi ta gobe an gani tun da wancan abin da ka yana yiwa dukiyar ma ta haramci yana yiwa ma dukiya akwai shubha ciki yana yiwa ikhlasin ka bi Allah bai gamsu da shi ba sai Allah ya ki amsa kaga sabanin addu'a wadda zai yi wa lariya ta shigo ciki in ba kai ka zo ka ba da labari ba ai jiya nawawa ne addu'a a gaba wanda zai sani sannan ba wani abu ne wanda za a ce a ai haram ne ko shubha ko kaza da sauransu to wannan shine abin da mala yake magana eh wa kad ajazu hibatal ujuri laha haɗin yana koma zuwa ga ita gawa bidunil bai'i lil makaburi amma fa ba tare da sayar da ladan ba ba yadda ka ce na sayar da lada ba ba a sayar da lada amma kyauta ya halatta ba ka cewa ladan to shi kenan yan uwan mamaci su zo mu yi jinga na ya katama ƙur'ani nawa sun ka sai ladan katama ɗin to wannan malamai ba sai da wannan ba to sai matsala ta ta gaba mala ce tukurahu fil mashhuri fil aswaki kazaka fil hammami wazzuqaki haka tukurahu an karhanta karanta alkur'ani fil mashhuri ga zance wanda ya fi shahara su malikiya in suka ce zance mashhuri to wani zubin abu biyu suke nufi ko ɗayan biyun ana cewa almashhuru fil mazhab ga abin da yake ƙauye daliluhu in mas'ala dalilanta na da ƙarfi to a mazhaba sai kaga sun ce wannan abin mashhuri ne akan ce kuma abin mashhuri ne idan ya zan kuma kasura ƙa'iluhu idan ya zan masu fahimtar wannan ra'ayin suna da yawa to shi ma ana cewa wannan abin ya shahara wannan istilahi na mazhaba kenan to cikin abin da ya shahara a wurinsu tukurahu hatta ma shi al'imamu malik haka ake naƙaltuwa daga gare shi cewa tukurahu an karhanta karanta alƙur'ani fil aswaƙi a cikin kasuwanni makaruni ne ba a so ana karanta ƙur'ani cikin kasuwa saboda ba wuri ne na natsuwa ba wuri ne na hayaniya an gane da shi kuma alkur'ani dama cikin dalilan karanta shi ana bukata a tadabbur to dai zan kana karanta shi wurin da ake hayaniya ba natsuwa kai kanka ba za ka samu a tadabbur ba ballanta nasu ba su samu ba an gane? eh to makaruhi ne in ma sun ce kila cikin kasuwa kake kana da shago sai ka dinga yi da ƙaramin sauti haka tunda Allah ya jarabe ka da zama kasuwa wannan ya shafi kuma hatta bakin titi da sauransu duk sunan shi kasuwa duk inda dai akwai harguwa ko hayaniya ko ƙaran motoci da babura to dai irin wannan makaruhi ne a karanta alkur'ani haka al'imamu malik ya tabbatar ka za ka fil hammami haka karhancin ya tabbata karanta alkur'ani a cikin banɗaki shi yawa ka ruhi a karanta alkur'ani cikin banɗaki in ba malin to me bukata karanta alkur'ani a banɗaki ai ba don haka aka gina shi ba ko wazzu ƙaƙi jam'u azikatin eh shi ne ‘yan kwanoni na hanyoyi haka, an gani? Kwana ko lungu da ‘yan kwarkwaɗin ne haka cikin unguwa, to shi ma ba a karanta alkur'ani a cikinsu. Saboda wasu sun ce, yana daga cikin matattar abin nan, shaidanu, sannan galibin ba wuri ne da za ka samu da tsafta ba. wa biɗariƙi ja'izun liman masha eh amma ja'izun halatta ne biɗariƙi a karanta alƙur'ani ga hanya mai faɗi haka wadda ba kwana ba liman masha amma ba ga kowa ba ga wanda yake shi yana tafiya ne min ƙaryatin daga wani gari li ƙaryatin zuwa wani gari an gane? to shi ya halatta ya karanta alkur'ani amma fa lammaktasha musamman lokacin da ya ji tsoro kila azzalumai za su sare shi ko kidnappers ko kuma shaidanu aljannu ko 'yan fashi to ya karanta alkur'ani saboda ya zama masa kariya da wikaya kaga shi ma an halatta masa ba wai don neman lada ba ba wai don ya ya samu lada ba a saboda wani lalura da yake ciki na tsoro to haka wasu kuma sun riskar da wanda shi ma har da yake yi kuma yana halin tafiya yana jin tsoron tafiyar tasa na da tsayi in ya ja lokaci har da tashi kwakwalwarsa ba ta riƙe abu kai tsaye har da za ta zube to shi ma saboda yawa har daɗin sabis ba laifi ya ɗanyi muraja ko da kan hanya ne shi yana da rangwami an gani ba laifi man sami al'azana ƙari'an haka to man wanda sami al'azana ya ji kiran sallah ladani na kiran sallah ƙari'an kuma shi lokaci yana, yana tilawon ƙur'ani to haka sai ya dakatar da karatun ƙur'ani sai ya dinga hikayen abin da mai kiran sallah yake faɗa kamar yadda ya zo a sunna cewa in ka ji ladani na kira to ka dinga faɗin duk abin da ka ji yana faɗa a gani har zuwa ƙarshe in ba wuraren da sunna ta ce ga abin da za ka faɗa ba sun mai ya'udu to bayan ya kammala hikayen na kiran sallah to sai ya dawo muku milan sai ya kammala ma taraka abin da ya bari na kira a misali an gani yawa sai ya tsaya kan wannan aya din idan ya tsaya shikenan sai ya ci gaba da hikayen kiran sallah idan suka kammala to sai ya dawo ya dora inda ya tsaya sai ya kammala abin da zai al'imamul karafi ya ce hikimar haka saboda shi karatun ƙur'ani baya kubucewa kiran sallah kuma yana kubucewa saboda ana son lokacin da ake yi kai ma kana yi yana faɗa kana faɗa shi ne sunna tukaga shi yana wucewa tukaga in ka ce a bari sai na gama in na gama sannan in to yana yawa ko da za ka gama kuma sai ka ji an tada iƙama ka ganin kuma magana zuwa sallah ne amma shi karatun ƙur'ani kaga baya kuɓuce ba in dai akwai rayuwa to sai faslun bale ce tawaturul hurufi wal harakati muttafaqun alaihi lakin yati to sai wata bas'ala kuma da ya kamata ɗalibin alƙur'ani ya sani dangane da shi alƙur'ani bala ya ce tawaturul hurufi wal harakati muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi abu ne wanda aka yi ittifaki a kansa a wurin dukkanin malamai shine tawaturul huruf cewa duk haruffan nan da kake gani na alƙur'ani to sun zo ne ta hanyar at-tawatur an gani attawatur shine wanda muka yi bayani a kansa cikin misbahun rawi tare da sharuɗansa da ƙa'idodinsa to duk wani harafi da ka gani a ƙur'ani ya zo ta hanyar tawaturi adadi mai yawa daga adadi mai yawa daga adadi mai yawa duk harafin da ka gani tun daga harafi na farko na farkon alƙur'ani har zuwa na ƙarshen alƙur'ani to haka an ka nakalto su ta hanyar attawatur hakanan wal harakati hakanan wasulla duk harafin da ka gani da wasali ko fatha ko kasara ko bamma ko ma ɗauri to shi ma ya zo ne ta hanyar tawatur eh mene da hikima kawo wannan ƙauli hikimar kawo shi wannan sai ya bayu wanda ya inkarin harafi kwaya ɗaya cikin alkur'ani ya kafurta idan ka kalli wani harafi cikin alkur'ani harafi kwaya ɗaya ka ce kai baka yi da wannan harafin ƙur'ani ba ne ko zancen Allah ba ne to kayan ridda shi ne da cije kawo wannan magana ko kuma ka kalli wani wasali ka ce kai baka yadda ba ka yarda da wannan wasalin ba sai dai a ce kaza to shi ma ka yi ridda shi ne hikima an gani? amma abin da yake bai zo ta hanyar tawatur ba kila ya zo kamar abubuwan da ake samu cikin alkara'atu shaza waɗanda suke da isnadi to wannan in mutum ya inkarinsa ba a cewa ya yi ridda ba a cewa ya yi ridda sai ce lakin sai dai inda saɓanin malamai yake cewa shin wannan abin shi ma mutawatir ne ko ko ya zo ne shi ma ta hanyar ahad to ya ce ya ci khilafuhum saɓanin malamai yana zuwa ne fi hayatil ada'i wato dangane da siffar yadda ake bayar da tilawan ƙur'ani yadda ake bayar da tilawan ƙur'ani to saɓaninsu da ake samu su ƙura an gani waje abin da ya shafi almudud madda wannan yana ɗawila wannan yana ƙasira misali ko abin da ya shafi abin nan a tarkiki da tafhimi da sauransu abin da ya shafi al'imala abin da ya shafi a tahaƙiƙ an gane? to su ma waɗannan abubuwa mutawatirai ne ko ba mutawatirai ba ne to su ma zai zance mafi inganci mutawatirai ne waɗancan abubuwan da muka yi bayani a kansu wane kaza yake wane kaza yake wane kaza yake wane kaza su ma mutawatirai ne an gane yawuwa ta yadda kaga in ka soki wata sifa to ka kana yin ridda ka ji wani na wabbahe sai ka kyalkace da dariya wai wasa ya kai da ƙur'ani to ka yi ridda kabar musulunci an gane kabar musulunci wa ma bihi takhaluful qurra'i ko kuma abin da an samu ƙura'u sun saba fila wannan ya ƙara harafi kaza ko wannan ya rage an gane sari'u ila magafiratin ko wa sari'u ila magafiratin ko menene kulfihi ma ismun kabirun to akwai wanda ya karanta da kasirun to su ma ire-iren waɗannan saɓanin shi ma tawatur ne an gane karka ji wanda ya karanta da kabirun ka ce shi a daidai ka ji wani ya karanta da kasirun ka ce ai ba kai da shi ba don ko a luga ba suna da alaƙa an gani to da wancan da ya sawa wanda wanda bai sa ba shi ma dai mutabatiri ne sabanin da ake samu na na su alƙurra wajen ƙara wani harafi ko rage wani harafi karka ce wanda ya ƙara harafi ya yi bid'a wanda ya rage ya rage alkur'ani a da wanda ya rage harafin shi ma haka ya jiyo haka annabi ya koyar kuma duk wannan yana koma zuwa ga wancan unzila alqur'anu ala sab'ati a harufin da ya gabata a baya to su ma dai duk mutawatirai ne bisa zance mafi inganci duk da an samu waɗanda suka saba akan haka amma dai saɓaninsu ba karɓaɓɓe ba ne wasab'u bittifaqihim tawatarat hakanan alƙira'atu sab'u ƙira'o'in nan guda bakwai bittifaqihim dukkanin malamai sun yi ijima'i sun yi ittifaqi cewa tawatarat wayannan ƙira'o'in mutawatirai ne kenan duk ƙira'ar da ka karanta mai ita to ka bar musulunci sunan ka arni an gane kai ba musulmi ba ne eh yana nufin ƙira'an nafi da ibnu kasir da abu amrin da asim da hamza da alkisa'i da ibnu amir wannan su ake kira da alƙura'us saba da kirawo'insu mutawatirai ne wahawa ba wahuwa ba ne wahawa sahihu fi salasin ulhikat an gani wahawa haka kuma ittifaƙin wahawa sahihu kuma wannan tawature shine ingantacce fi falafin a cikin ƙira'o'i guda uku ulhikat waɗanda an riskar da su da wa'yancan bakwai kaga bakwai ga uku sun zamo goma kenan shi yasa kada kake jin ana cewa kira'o'i guda goma to su uku ɗin nan an samu wasu tsirarun malamai da sun ce wai ba mutawatire ba ne shi ne kirar abu ja'far da yazid ibn al-qaqa da kuma yaqub ibn ishaq al-hadrami to wannan guda uku sai wasu suka ce kira'o'insu ba mutawatire ba ne an gani amma tsirarun malamai ne kuma wannan magana tasu ba karɓaɓɓiya ba ce shi yasa ka ji mali ya ce maka wahawa sahihu kenan akwai ƙabilu sahihi shi ne zance wanda yake mai rauni na wayancan malamai da suka ce a ina su mutawatirai to su ba kira'o'insu mutawatirai ne su ne mai addurra ya yi bayani haka batun nashar ibn al-jazari aga duka goman ya kawo da shi shatibi kawai ya takaita ne iya waɗancan guda bakwai to da yawa sai suka ɗauka ma bakwai ɗin ne saboda ita shatibiya ta fi shahara an fi yawan karantar da ita a zauruka a wurin malamai da sauran makarantun ne na alkur'ani ta irin su batun nashar su addurra duka daga baya-baya ne daga baya-baya ne aka himbantu da su to sai aka fahimci cewa kira'o'in nan ba guda uku wani kawai eh ba iya bakwai wani kawai uku din nan su ma mutawatirai ne saboda haka su ma abin karɓa ne to insha Allahu a fasali na gaba zai yi bayani akan abin da ya shafi su kuma arwatu wannan su ake kira da alqurra'u to akwai ɗaliban su an gani kowanne daga cikin su yana da ɗalibi biyu shi yasa ce yake cewa kullu imamin anhu rawiyani kowane imami daga cikin waɗannan da muka ambata to yana da rawi guda biyu an gane to duk wanda baka ji suna ne ba a nan sunan sarawi ba ƙari'i ba saboda haka karatunsa ba a kiransa ƙira'a sai dai a kira ta da riwaya kaga warshi ba da ƙira'a ƙalun ba da ƙira'a ƙumbul ba da ƙira'a sauransu suna nan da yawa duk za mu kansu to su suna da riwaya ne su hafsu da makabantansu an gane? to ana samun kuskure a waɗannan wuraren na za mu kwana insha Allah mun dawo sai mu fara da mahaddatan ƙur'ani a zamanin ma'aiki haka tabi'ai da sauransu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته